إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗuwar mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyon jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Mai shirya da gabatarwa ɗan wanku Ilyasu bin Abdullah. ‘Yan wa yau muna laraba tara ga wata na zulƙada hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da bakwai ga watan biyar dubu biyu da ishirin da biyar. Masu jin mu ta hanyar radiyon jiha za su iya kira a lambobi kamar haka lamba ta Airtel mai lamba 96 90 da tara sifili ɗaya sittin da biyu lamba ta move lamba tisa'in da hudu talatin da biyu hamsin arba'in da biyu kenan da a takaice lamba ta airtel ita ce tisa'in da shidda tisa'in da tara sifili ɗaya sittin da biyu lamba ta mub lamba 94 32 50 Allah mana muwafaka yan uwa kamar da muka saba za mu iya amsa kira da amsa tambaya zuwa ƙarhe biyar da arba'in da biyar saura ana jin hudu ba ne kuma daga bayan da labaru ku ji labaru wannan shine abin da zan yi bayani assalamu alaikum na'am a sannu kuna lafiya ko muna lafiya alhamdulillah malam tambaya ce muke to bismillah eh kamar ma'aiki ne ya rasu kuma ya bar a takaice dai biya ce ce gare shi eh kuma yana da yan uwa maza da mata uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya akwai uwa ɗaya uba ɗaya akwai wanda suke uba ɗaya to
shi ne muke tambaya mana ya ne rabon gada wannan to shi ka ya kama radio ka insha Allah na na
to eh, a takaice kenan kamar da yadda bayani ya gabata cewa wanda yake da tambaya zai tambaya a cikin lokacin da muke da shi assalamu alaikum salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah farka ba a ji ha
arama ne na'am
alo arama na'am
an lafiya ta gana kake kai
da kantin kance to yi tambayar ka yi bayanin ka
ok to kamar sallah ta zana da aka ce ana karanta fatiha
to shi kenan ya kama radio ka insha Allah ai na'am yana magana sallar gawa kenan shi na jana'iza ana iya karanta fatiha kenan muna da ƙara bayani ga masu kira su yi ƙoƙarin kawo da rediyo a lokacin da kake kira ka gusa daga wajen rediyo ko ka kashe ta ka yi magana ka a wayarka ana yin magana ka a wayarka kaka ce kana jin rediyo kuma kana waya wannan shine kuma ƙara bayani dai cewa wannan lambar da aka bada su ne za a iya samun a lokacin da muke cikin shiri na lamba ta kenan airtel 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu ta mu 94 talatin da biyu hamsin arba'in da biyu Allah mana muwafaka a mai tambaya eh, kan maganar mutum da ya mutu ya bar ɗiya da 'yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya da uba ɗaya shi yin tambaya shi ta farko da assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullah.
wa alaikum salam wa rahmatullah Ba da yana ne.
na'am lafiya lau
Wani gina nake yi ku da nake yin muku tambaya akan tashashen da ya nisha ya halatta mutum ya tashashe.
muna cikin radio yanzu in ya kama akai ba lahi bane na ga na baka amsa nan cewa in ya kama akai ba lahi bane
Na sai ya kama mutum
Jazallah.
assalamu alaikum wa alaikum salam la la ha
Ali ne daga Nasiri.
na tije kasa ina kasa ina ce ta- na tije Nan Irwin Gabas.
to bismillah na'am Ina tambaya kan wannan salat salat ta tafi.
eh
Ita ce nake so a wani bayani.
to kana shikenan
Allah ta yi.
kama Eh, zan ba da amsa ta tambaya ta harko mai maganar mutum da ya mutu ya bar ɗiya mace kuma da 'yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya da uba ɗaya to wannan gadon shi yan duk da mu- kullum muna muku bayani gado a tahi wajen masu abin rabon gado duk da cewa wasu wurare mutane suna ta'addancin rabon gado kurin kama su kama su kar- su karya sai su ga dama ko an samu sarawani na alƙalanci ba su alƙalanci ba suna halakar da kansu kuma su shiga haƙƙin bayan Allah su raba gado in suka ga dama da al'ada kuma kiyama tana jira sun ci haƙƙin mutane magada gaskiya magana mutane su yi hattara gado ba sarauta ba ce irin wannan kurin a gado abu ne na shari'a ta Allah ka ɗauki haƙƙin wani ka bashi kurin da ana ce maka malami baka san gado ba baka tambaya ba kurin ka zo ka yanka gado ka yanka mutane da yawa abin yana wakana gaskiyar magana mutane su yi tsoron Allah dan da abin da samu na duniya kuma abin zaka halaka ka shiga haƙƙin mutane kuma kiyama rabu- kuma ga mu hai kiyama ai hatara har zuwa jan a takaice dai magana da ya tambaya ya bar uwa ya bar diya kadai da yan uwa uwa da uba daya da uba daya to yanda tsarin yake akan haka ita diya tana da rabi na abin da ya bari kuma tunda bata bai bar kowa ba sai diya da yan uwa to za a an haka ba diya rabi saura yan uwa uwa daya uba daya in dai a ciki akwai namiji shi dan uba bai cin gado in akwai uwa daya uba daya namiji guda kuma iya mance ba ɗaya bane ba kenan tunda akwai uwa daya namiji guda da sauran mata an haka ba ita diya rabi sauran za a ba yan uwan shi uwa daya uba daya su raba namiji raba mace biyu haka tsarin yake sai mai magana ta sallar gawa ana karanta fatiha eh ya tabbata cikin sayyid bukhari abdullahi bin abbas ya yi sallar gawa ya bayyanar da fatiha ya ce na yi haka don kusan suna ce da ce ilma sana'atu hazar da ta'alamu anna sunna kenan karanta a raka ta farko ana karanta a yi kabbara a karanta fatiha kabbara ta biyu a yi kabbara a kawo annabi salati na ibrahimiya kabbara ta uku a yi addu'a ta hudu a yi addu'a haka sallar gawa take assalamu alaikum na'am Assalamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah
Allah da zumara.
na'am
Muna lafiya.
lafiya lau daga nan
Daga daga daɗin sarki.
to bismillah
Oh, tambaya ce muke yi.
to bismillah Allah sa na sani
mutum da matar shi guda biyu eh
da kuma a kowace gidanta daban-daban eh kenan wani in kun da ba a cikin da ya jirgin mutum ha
da ba a bakin wancan eh na da ba a bakin da ya jirgin da ko bai shi ba to kama radio ka ji insha Allah
Ha?
kama radio ka ji baka kama radio jiha baka dan jiha ba
a cikin rayuwar cikin nan kama radio jiha kama radio jiha muna radio jiha ne to to to babu ne eh kama radio jiha mm. assalamu alaikum na'am lafiya lau alhamdulillah to bismillah Allah sana sani yawwa tambayar mu ciki ne aka yi ha a rasuwa ce aka yi eh da aka yi rasuwan nan sai an yadda aka yi sallar magarba eh sai aka yi sallar zana'ida aka kai aka je aka yi sutura eh da aka je aka dawo yo za a yi alwa- kuma za a yi sallah ta isha'i eh wani malami har an taru za a yi tsohon sha'i ai duk wanda ya je makabartar wannan kawai da alwala yo me yasa kawai wanda shi wanda shi kamar kamar taro ta warware shi ya bada mutanen nan ba a yi masallata wannan ba malami jahili ba malami bane ba yawwa a karama kallon ya sa riga ya sa riga malamai da ba malami bane kun dan shirme ne zai samu ta rudu kuno wallahi haka nan aka za a yi sallar wannan isha'i kawai bada mutane ba a yi ba shiga makabarta ba malamin na gabata da yace ya bata Allah dan ka taka mun ka taka ma me abun bata Allah ta bata wannan shirme ne kurin dan shirme ne kurin shi na'am ba Allah saka rafi Amin. an shirme me kawo Allah kan shiga mukuntai kuma cewa mutum ko gawa ce ko kashin gawa bai matsayin najasa an adam ba najasa ba ne ko da ma ba magana najasa ka ce kwataka kuma kwataka najasa ba wanke za ka yi ba Allah ya taurari wannan ba gaskiya ba ne ba kurin ɗan rudu ne kurin haka suke to ta irin wannan ne kurin yanzu ne sai jaraba gado sai ji ya ma hukumcin addini kurin da ka haka na irin su ne nake magana ɗazu suna cutar da al'umma suna balle cikin karkara su ne malamai bisan komai na addini ba yawa ya harce qur'ani ya san qur'ani kadai bai san shari'a Allah ba yazo ya ka hukuncin Allah ya ka hukuncin shari'a ya bata sallah ya ba ya raba zakka ya komi kurin da ka dan abin duniya da ake samu wannan hada suna da yawa akwai cikin wurare da yawa la sai tsoron Allah mutum dan abin duniya za a baka kurin kana kasa rawani na malamtaka kuma kai ba malami bane ba ka rika shari'a Allah da ka kurin kana cutar da al'umma kan zo nan kaga ya sa cikin rudu ya ce dole jama'a kwanta ya sake arwala kaga kaga matsala ce ba gaskiya bane ba ba gaskiya bane sai mai magana ta salatu tasbih salatu tasbih yanwa na sha bayaninta a takaice eh sallace raka'a biyu raka'a raka'a hudu wadda nafila ce asali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ma Abbas dan uwan baban shi ammin shi yace ya amina zan maka baiwa zan maka kyauta maka kaza dai ya zano mishi abin da an kai Allah zai gafarta ma kurakuran ka tsahi da sabi dai ya mishi bayani a takai sallah ga yanda ke sallah sallah ce raka'a hudu kowace raka'a za a karanta fatiha da surar da aka iya kuma a yi ruku'i bayan ka yi ruku'i bayan karanta fatiha da surar da aka iya za a yi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar bakin wallahu akbar za a karanta kuwa goma sha biyar a tsaye an aka yi sujada an aka yi ruku'i kuma a ruku'i a karanta goma sha goma daidai a ruku'i goma ne an dago daga ruku'i a tsaye a yi goma ka je sujada a je sujada a yi goma a dago daga sujada a zamana a yi goma a koma sujada ta biyu a yi goma in za a raka ta biyu ya dan zamana kan kafa ta goma karanta goma ya tashi ita ma dukkan raka'a bayan fatiha da sura da aka iya za karanta kafa goma sha biyar amma an kai ruku'i goma an dago goma an je sujada goma an dago goma an kuma sujada ta biyu goma an ta wajen zaman tayya an yi tayya ma annabi salati akan ta kawo goma kuma ya tashi bayan sallama ba ya tashi ita ma karaka ta uku ita ma kullum bayan fatiha da sura za ka tasbihi goma ayi ka tasbihi goma sha biyar kullum a tsaye sha biyar ne bayan fatiyar sura in zo a yi ruku'i a ruku'i a yi goma a dago daga ruku'i a yi goma a je sujada a yi goma a dago daga sujada a yi goma a zamani a koma sujada ta biyu a yi goma in za a raka ta uku sai a zamana kawa ta goma a dan karanta kawa goma kuma a tashi tsaye a kawo fatiya da sura shi ma a karanta sha biyar ta kuma a yi ruku'i a yi goma a dago a yi goma a je sujada a yi goma a dago daga sujada a yi goma a zai sujada ta biyu a yi goma an dago zaman tayya sai an tayya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ta kawo goma kuma sai a yi sallama shi ta kare kenan kai da sai ko ta raka'a za a sami tasbihi 75 so hudu zai baka 300 ya ka samu 75 duk tsayewa kai kawo goma sha biyar a tsaye da kai ruku'i kai goma kai 25 kada go daga ruku'i kai goma a tsaye 35 ka je sujada ta farko kai goma arba'in da biyar ka ɗago daga sujada farko ka zamana hamsin da biyar ka koma sujada ta biyu kai goma sittin da biyar za ka miƙe kai goma saba'in da biyar dukkan raka haka take ɗauka kuma na yi bayanin ga wanda yake da aiki da salula da whatsapp yana iya tambaya sai in aika mishi ita a aikace yadda ake yin ta aikace insha Allah zai taimaka mishi wajen yin ta cikin sauki kilmina wanda yake da whatsapp sai ya mun boka da tambaya ina so a aika min salatu tasbih insha Allah za a aika maka ita da bayani akan ta insha Allah yan wannan shine a takaice sai mai magana mai mata biyu kana da gida biyu daban-daban zaka je gidan wancan yan uwa kamar da Allah ya karanta mana da barkan da assalamu alaikum ha
na ji na gode Allah ya biya to amina amina Allah tamkiyo kenan muna maganar ma'aikaciya mai mata biyu yana da gida biyu ya iya zuwa gidan wannan radda ba kwananta ba to to dai Allah subhanahu wa ta'ala ya ga mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana lillahi wal akhir a takaice abu Allah ce abun koyo mu annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah shine abun koyo mu a al'ada har ma wai idan ɗaki a jere yake wai ko da kana da wani baka ɗauko a wancan ɗakin sai ka ce mai komin riga ta mai komin kaza wai haramu ka shiga wancan ɗakin ba gaskiya ba ne abin da aka hana mu'amala ce ba kai da waccan ba amma zuwa gidanta in ya kana iya zuwa ga lahiya ta gaida ta diyanta ko ta ce gaida ta mu'amala ce baka ta aure dan haka kenan annabi sallallahu alaihi wasallama matan shi da ya jera tar a lokaci guda kullun ta Allah bayan la'asar ya zaga gidan kowace ya tambaye ta ya ga lahiyarta kuma ya gaba duk ya zagaya kuma a haɗa gidan wanda suke kwananta ne kenan cewa ba a leƙawa ko ba a zuwa gidan wani ma ba a mata magana ba gaisa da na al'ada ce a musulunci ba abin da zai hana kana wannan gida ka je ga lahiyar waccan ka gaida ta a musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama haka ce sunnar shi muna fata yan uwa kullun al'ada in ta saba sunna a ajiye ta yake da sunna dan manzo Allah shine abin koyo mu ko da iya kuna ba yi ko lahi yana garin to ba lahi tun manzo Allah sallallahu alaihi yayi ba magana lahi a shar'ance mutum yana iya zuwa ya ga lahiyar waccan ya gaida ta har ma annabi yakan ci abinci a gidan wata an ta kawo mishi kuma yana gidan waccan wani ita kan abinci mu ne muke raba da magana kwana abinci daban magana rawan kwana daban Allah ya shaida mu wannan da shine abin da ya kamata an gaya muku to illa da kullum muna ƙara bayani kan cewa mas'ala ba abin da mutum zai yi akan jahilci sai mutum nasara don haka mai neman cin nasara duniyar lahira da abin da zai yi akan hujja da ka ce kaza ana yi balle abin da ke alaka da addini assalamu alaikum na'am assalamu alaikum yi magana ma na ce muku mutum ya kashe salula lokacin da yake waya don yin salula in akwai radiyo ka kashe radiyo ba salula ba ka kashe radiyo lokacin waya assalamu alaikum assalamu alaikum ba yi da kyau lafiya alhamdulillah alhamdulillah daga yana? ha? ina ne? ɗan zaki ha? ina ne ƙasa ina ce? ƙasa ta makaranta ka to bismillah muna da tambaya game da tsari kamar mace buki mai bin lima. Game da wani lokaci ne kamar abin ga kama take barin.
Ikama? To. Ka gana da radio. A takaice iya magana masabuki matuƙa liman bai sallama ba, mai masabuki wanda liman ya bari wani ɓangaren sallah da ka zo an fara an yarka ɗaya ko sama da haka amma ka sami liman to da lokacin da mutum mai bin liman bai ya kama to amma in dai ka sami liman ko da yana tahiya ne ba ka yin ikama kurin in ka tashi ko ba samar ka kodai ba kurin za ka zarce ka ci gaba da sallah kamar kai ɗin ka sallah ka raka a hudu ba tare da ka kabla ko ba daukun babu gana ikama sabuwa babu gana ikama sabuwa amma idan ka sami liman ne ya sallama to wani a nan ne za ka yi ikama ka ta sallah ma matuƙa liman bai sallama ba ko ta iya ka samu ba ka sake kama wannan shi ne abinda za ba ka amsa kan shi insha Allah yan wadai muna ƙara bayani kan cewa lamari na addini iya buƙatar mutum balayan wa a yanzu ba mai uzuri a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kan ya ce shi ba mai zai tambaya ga dai malamai kullum suna yi a wannan radiyan a waccan radiyan amma ba a garinku ga waya ga komi kaga a yanzu mutum ba shi da hamzarin zama da jahilcin addinin shi in a da ne za ka iya cewa garinmu ba malami to yanzu ga hanyoyi na sadarwa iri-iri ba sa iya ƙididdagowa ma kuma ga rediyo nan tana daga cikin hanyoyin sadarwa kenan mutum iya da haƙƙi ne akan shi uwa haƙƙi ne akan ka wannan rayuwa ta duniya allah subhanahu wa ta'ala bai kame ita ba kurin don mu ci mu sha mu biya bukata kamar dabbobi a'a Allah kamar rayuwa ta duniya a matsayin mu na bayi wanda suke neman kokarin bin doka daga Allah subhanahu wata'ala Allah ya aiko da manzanni su isar da sakonsu na bi da aiki da abin da muka ji sun wadi lafiya lau assalamu alaikum assalamu alaikum daga ina ne na daga ina ha daga ina
Dalli.
dalli ƙasa ina ce
Kasar Mazani.
ana a Kamar da kanka saka.
to bismillah
Ko kamar yin liman yana cikin masallaci wanda ne sallama da shi.
eh
Akwai wasu wanda suke zuwa kamar suke tara sallah.
suke mi Kuma nasu daban. Suke tara sallah jami'a.
liman ya kare ko ku bi iya cikin yi Eh, In ya gane sallah haka in ya gane sallah ko wanda suke shigowa haka masallaci haka ne.
eh In suka zo kuma su ma sun tara jami'a suna su daban kuma liman ɗin yana daban su yana yana cikin fatiya. Kenan duk wannan ya ya ne.
liman ya sallama
Eh ya sallah da haka da cikin fatiya.
to ka kamar Da farko ba ce.
kama radio ka ji insha Allah an uwa wannan iya daga cikin mas'ala akta khilafiyya wanda malamai magabata tun sahabbai sun samu sabanin jami'i biyu a masallaci wasu na ga baiwa bayan an kare sallah da liman ratibi an kare ka zo ka tada kama sa ku jami'i suna hujja da cewa abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu in ya zo masallaci ayin sallah an kare baya jami'i zai koma gida da almajiran su jami'in sallah na biyu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata wata ya zo daga unguwa ayin sallah an kare maimakon sallah a masallaci sai koma gida ya sallah da iyalan shi wannan shi dalilin masu cewa ba a yi masu cewa ana yi kuma akwai anas bin malik daya cikin sahabbai anas iya daga cikin yadda yakan zo masallaci an kare sallah zai kiran sallah ma ta da ikama kuma ya sabon jami'i haka annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya zo ana zamana yin sallah an kare sai wani ya zo bai samu sallah ba sai an ce wata ruwa abubakar ne sai annabi ce wa zai kama wani bawan Allah sai nafila ka sai sallah sai wannan ban Allah ya tashi an ce ma abubakar ne sai bi wannan wanda bai samu sallah ba suka yi jami'in sallah shi da wanda yake masabuki ne wannan shine hujjojin masu ganin ana yi to in wani manganu gaba daya kaga an samu cikin magabata wasu na ga ana yi wasu na ga ba a yi to amma mu da ne da mu da karhi akan shi cewa ba a yi yayi karhi ganin na farko dai shine jamhur dole mazhabin gaba daya shafi'iyya hanabila hana kai da shafi'iyya malikiya hanaf suna ga ba a yi ga wancan dalilai kuma abu na gaba da yi karahu rashin yin bude wannan kohar a kare sallar jami'in su ana gudun ya kara bokan jama'a samun su in su gididi tsaye gumi su zo bisa ra'ayin limamin a zo liman ya tashi masu yi su tashi tasu kaga zai kawo rigima a cikin masallaci guda a samu rabo kan jama'a ka duk wannan iya cikin dalilan da aka hana gaskiya na magana magana mafi karhi in dai an zo masallaci an da limamin ratibi an sallah an kare kowa sallah shi guda shi yahi amma wanda ya ba ta bai sallah amma abin da yahi kowa sallah shi ka ai jam'i ba liman ya kare sallah wannan shine magana amma wa ta ba ta ba ko wani mutum ya ce ku rigima kai shi ganin a cikin magabata akwai masu ganin ba a yi ba a yi kuma ga su cikin wannan na ga muku irin shi annabi da ya zo ya kuma gida ga Abdullah bin Mas'ud kuma ga wancan dalilai na jamhurin mazhaba gaba ɗaya suna gaba ayi kuma ga abin da ake gudu kuma a zahiri abin zai iya kawowa bayan haka suna ƙara cewa an haka bude kofar bayan an ƙara jami'i ko zo jami'in shi kina masallaci sallah ta ƙariya ku kun zo ko goma kun ƙare wanda su zo ya ta yi kenan kuma mutane ba su kuzarin kun zo ba samu jami'in sallah gaskiya magana abin da yahi korin mutum ya bi ya sallar shi shi kadai ta yi a yi jami'i assalamu alaikum assalamu alaikum na'am akwai akwai radio kusanki akwai radio kusanki ka share radio daga ina ne to bismillah astaghfirullah ne lahani astaghfirullah astaghfirullah eh hani bahi bane in dai da radio kun haka karan yake ba a kyakkyawan surare kuma bayan wannan duka dai abin da kaga yake kawowa na magana jami'in ba neman lada kake ba to tun da ruwa ta tabbata a cikin sunan abi dawud annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin wanda ya zo masallaci irin wannan jam'i an san dama ba zai da gangan ba dai ka zo an kare ka zo neman jami'i baka samu ba za a baka ladan wannan jami'in kamar da kai aka yi to kaga tunda kana lada me za ka sa kanka cikin sabani cikin rigima ko wani abin zai kawo shubha cikin musulmi dan haka da gaskiyar magana kurin in ka zo an kare kurin kai jami'in ka kai sallaka to amma wanda suke ga wancan ana iya yi dan akwai tun magabata masu ana iya in yace zai yi ka ku tare ka ci ko ko ka a soke shi ko ka aibanta shi ganin akwai magana irin wannan ina fata an gane asalin na ga muku da asalin tushen magana kenan Allah mana mafi akan daidai illa ni ina ga rushe yin shi yahi ganin wancan dalilai da ambata muku eh muna magana in kullum lamari na addini musulmi yakan yi kokarin kamar da na ga muku dai a takaice kiran wanda zai kira zai iya kira amma ya kashe rediyo lokacin kira a lamba biyu na bada akwai ta airtel mai lamba 90 da shidda 90 da tara sifili ɗaya sittin da biyu haka lamba ta muf mai lamba casa'in da hudu talatin da biyu hamsin arba'in da biyu wannan su lambobin za a iya samun in an yi kira a kansu amma mutum zai kiran ya kawo da rediyo lokacin kira assalamu alaikum na'am ya daga na kake kai? to bismillah ina jin ka
shugaba eh
da ake saukan mushi da ayoyi da aya ne daya ko ko a
mun gane ba
shugaba ba ana saukan mushi ba da ayoyi wani shugaba
annabi muhammad yau haka zaka tsaya saka ce ga shugaba ma annabi ba shugaba a gari ma ba gari ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama eh yau wa shi wada a gane nan ga shugaba ba an gane ba eh to bi
nazira da taura eh dungula aka sarko musu
to kamar radio ka ji insha Allah
to
wannan ai shi ne suke cewa laula nuzul alayhi qur'an jumlatan wahida ai kuma suka kara magana suka ce me yasa ba sauka da gawari suka ce me yasa ba sauka da manzo Allah sallallahu alaihi qur'ani jumla zama guda inda aka sauka da taura da injil su duka a taura injil zabur haka duka aka sauko su gaba daya amma qur'ani Allah aka sauko shi daban-daban kuma ya ce haka mun ka haka linsabita bi fu'adaka dan a tabbatar ma shiga zuciyarka a hankali wannan wannan qur'ani ya zo ne kaman wacce rubanin ka farka nahu haka Allah ce daman Qur'ani Allah raba shi daban-daban guntu guntu da bukata aka saukar da shi amma a taura injil sun zo ne jumla guda gaba daya Qur'ani ya zo haka Allah tsara abun haka Allah so tsara kuma dalilai na tabbatar da wannan abun a cikin zuciyar shi wannan haka Allah tsara su maka hore sun kare magana Allah Allah ba su amsa kan haka nan haka Allah so ya raba shi dake dake guntu guntu kan wata bukata aka saukar da shi zuwa gare shi wannan shine bayanin da ke tambaya na Qur'ani da taura ko injil su jumla aka saukar su gaba daya qur'ani aka raba daki daki haka Allah saukar da haka Allah ya so ya kayan shi kuma haka Allah saukar da kayan shi wanda abin da ke wajibi mu kan mu kurin mai imani da Allah ya saukar da littafi mai suna at-taura haka injil haka zabur haka qur'ani wajibi ka imani a jumlace amma na wanda ke hannun su gaskiya ya komai an san akwai a ciki amma da mu imani da akwai littafi na at-taura akwai littafi injil akwai zabur akwai qur'ani illa qur'ani ne aka wajabta aiki da shi a yanzu wancan annaba suna da su huce kowa da irin shari'an shi eh kowa da irin shari'an shi sun sun huce kenan a yanzu mu abin da muke wajibi mu imani da shi akwai littafi a taura akwai inji da akwai zabu amma qur'ani shi za mu imani ko mu yi aiki da abin da yake cikin shi wannan shine abin da yake kanmu Allah ya shaida mu akan daidai kuma kurakurai Allah gafarta mana an wani shine cewa ina ba wata ya fahimci dai maganar da dalilin da na ambata mashi na saukar da alkur'ani daban-daban wancan kuma da tahoi su ma daban assalamu alaikum
assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah malam gwanon ku da ma'amun lafiya lafiya alhamdulillah daga nan karar da wadamu ne tabbata a ce muke akan kamar mutum ne ya ga bazawara yana so eh sai su yi magana akan kuɗi jika ɗari ko da jika ko ko jika abin da dai ya tawaka eh ba tare da an sun yi magana akan cewa kaza ne sadaki kaza kuma abin da zaki sai dan abin da zaki saya eh sai a kai kau a haka nan ba tare da shi ya san nawa bai ba da sadaki ita ta san nawa ne sadaki kawai sai a kai haka nan ko a daura aure haka nan ko kuma dai shi ne muke tambaya akan wannan kamar akwai kuskure a ciki ko kuma babu matsala to kamar radio ku insha Allah to insha Allah
dan uwa duk lokacin da kuka yi magana aure kai da waliyi ne budurwa ce zawara ce jika ɗari zan bada jika hamsin zan bada matuƙa ba a ware ba kaza daman ware wani yaudara ce mahi yawa mai yaudara mutum zai zo ya aure ya kashe misali sadaki jika hamsin ko ɗari a ce kuɗin kaya jika ɗari biyar tana zuwa gidan shi ta hango da wani dama ko sai magana da wani idan alme lalace ya aje shari'a nawa za a ba shi jika hamsin ko jika ɗari ai su ne sadaki wancan kuɗin kaya ne kaga wani yaudara ce dama dama an gina abin akan yaudara don haka daman shari'a ba ruwanta ba da kaya in ta je gidanka za ka mata kaya da magana aure ana magana aure sadda abin da aka yi magana aure sadaki ne kuran zan baka jika ɗari jika ɗari biyu to matuƙa ba a ware ba kaza kaza ne wannan su ne sadaki dama a matsayin sadaki suke duk abin zaka ba mace ko gona ko gida akan ka aure ta ta amince jika gida villa guda sa guda raƙumi guda raƙumi biyu za mu arme duk abin da ka bata kan wannan magana aure ya matsayin sadaki ko da mana ware wai mafi yawa zarar aiki dama wannan shine gaskiyar magana in nawa ka bata shine matsayin sadaki yake akan abin da aka tsarma arme akan shi ɗari ne ɗari da hamsin ɗari biyu ne raƙumi ne saniya ce wannan shine sadaki sunan shi ba wani bukatar warewa duk da arme ta ce ba ta yi sai ta baka wannan kuɗin da ka bata wannan shine kullum gaskiyar magana Allah shi mu yawa sau da yawa mutane sukan shirya armi ko gina armi akan yaudara ya ce mutum sadaki sai aka miliyan guda ce sadaki jaka ɗari tana zuwa ta hango wani take ta ce a to a rije gina kali a jauri shara nawa sadaki jaka ɗari ko ya kashe miliyan guda haka suke wannan yaudara to amma da man ka'ida ka a ware kuɗin aure shi kuɗin kun shi ne sadaki dole ta ce batta yi wani wanda duka za ta mai dusa gaba ɗaya wannan shine gaskiyar magana wannan warewa wannan kaya an ce gidanka ka cika mata ɗaki kaya matar ka ci dama amma abin da ake ba da kulla armi sadaki ne gaskiyar magana Allah shaid da mu yan uwa muna ga lokaci ya ta gana akwai huduba wadda za a shurara bayan kenan mun kaje karatun ita zamu bari insha Allah a cigaba da shurare kuma wanda ke tambaya bai ji amsa ba ko bai samu damar shigowa ba wannan lambar da na bada ana kira na akanta akan tambaya da ake da ita insha Allah shine lambar zan maimaita lambar tisa'in da shidda tisa'in da tara sifili ɗaya sittin da biyu wannan su za a kira insha Allah ko lamba ta mai lamba tisa'in da hudu talatin da biyu hamsin arba'in da biyu za a kira kenan ko da mun kare ta bayan zin da na iya na ɗan dogare zuwa wannan assalamu alaikum assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum salam ina wuni lafiya lau
malam tambaya na bismillah ni ne to muna ga kema dai mun kare yake kira insha Allah an wala kai mu shirin gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته